أعوذ بالله السميع العليم والعجبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الكبار العظيم وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وصفة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقداد فريد الداري على الإطلاق حاتم العشمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهيدي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والقرب بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم اجعل تعزيم تعزيم رسول الله في قلوبنا بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم يومنا زمانا دليل بيو دبيو أشكين جواهر المعاني kuma har yanzu muna fasaran ya kututul haƙa'iki ne abinda muke kai yanzu Allahumma waj'al ta'zimuhu fi qulubina hayatan aqumu biha wa asta'inu biha ala zikrihi wa zikr rabbi amin roko ne daga mai salati Allah ka sanya girmamawan annabi a cikin zuciyarmu girmamawan ta zama ita ce rayuwa rayuwar da aqumu biha za mu tashi da ita wa asta'inu biha za mu nemi taimako da ita ala zikrihi mu ambaci manzon Allah wa zikrar da kuma ambaci annabi Muhammadu wato girmamawan annabin ya zamo kaman ruhin da ya zamo na bayan nan idan ruhin can salatin da muka yi Allah ya sanya ruhin annabi a cikin zukatanmu to idan ruhin annabi ya zama cikin zukatanmu bi ma'ana ruhin nan rahamaniya ce to ta'azimin nan kuma muhabba ce domin soyayya za ta zama maka don ta zama maka soyayya to ta zama ita ce rayuwar zuciyarka tana cikin tafiya da ita ce za a tsayar da ita ce kuma za a nemi taimako da ita ce kuma za a dinga ambatan manzalla da ita ce kuma za a dinga ambatan Allah kenan mutum a kowane lokaci ba za ka zamo shagilin digairin lahi ba aw rasulihi an riga an kulla an hada an daure kenan zuciyar ta zama muta'alliqun billahi wa rasulihi da'iman wa abadan ko menene kaga ma dama fi qulubina hayatan aqumu biha rayuwa ina ne ba ka in dai kana raye me babu shi ai kana cikin rayuwanka ko da su ma kai kuwa ma dama baka mutu ba kana cikin rayuwanka to wannan ta'azimin manzala sallallahu alaihi wasallama ya zamo mana kaman a cikin zuciyarmu ya zamo irin wannan rayuwar ce wanda a kowane taroki da sakanati la tufariqu rasulullahi darfatan la tufariqu allaha darfatan wa la tufariqu rasulullahi darfatan wa anta ma'ahu da'iman an gane? Galabar musallimin lai ta'ala, mai salati ya nema daga Ubangiji an ya kuna ta'azimin hulun nabi ya zama rayuwarsa ga annabi Muhammadu fi hayatin kalbi rayuwar zuciyar wato zuciyar ta zama bi hululi zikirin lahi wa zikirin rasulullahi ka gani? Halla zikirin lahi wa zikirin rasulullahi zikirin lahi zikirin lahi tatma inna alqulub da'iman kome aka yi inda ya zuciyarka ba ta rabu da Allah ba ta rabu da manzo Allah ba ayyo an ta hayyu to wannan ita ce rayuwa da ake nema fi qalbi wa hadha zikru wannan zikirin alladhi talabahu wanda shi shauki jani ya nema bit ta'zimi wanda yace waj'al ta'zimuhu dinnan ana gane lamirin abin yanda yake komawa da manufan ainihin sirrin nukudan abin da ake bukata saboda kowane abu kace misali Allah ka ba mu arziki wanda ba yankewa ai wannan yayi sauki ko to ashe kowane abu Allah ka ba mu soyayya da ba yankewa shine wannan ka sanya soyayyan da ba yankewa wajen mu ya zamo kamar ruhi kamar rayuwa an fahimta to ana bin abu ne kuma bin dikka sai koma habba habba habba ko ko gaba gaba ko gashi nan dai yadda mutum zai amfana da shi to shikenan sai ce to wannan laisa huwa zikrul lisani ba ba zikirin harshe ake nufi ba ma dama ruhinka na jikinka to kana ambaton Allah kana ambaton Annabi Muhammad ba zikirin misali kace la ilaha illallah kai shiru ba ba shi ba la ilaha illallah kai shiru ko astaghfirullah kai shiru ba shi ake nufi ba a'a wannan ya zamo laisa huwa zikrul lisan al ma'hud fi haqqil ammati kaga zikirin harshe shine لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مثلا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله والحمد لله وأنا أنا كده شيء ذكر اللسان أما ذكر القلب المتعلق بحياة الإنسان التي يقوم بها وهو abinda shos da ne ke nema kenan a wajen Allah saboda haka in kace Allahumma waj'al ta'zimu fi qulubina hayatan aqumu biha ka roki Allah ka kai kanka a baka wannan rabon ina fatan kun fahimci nukuda alhamu wanda ake son ka dauka an fahimta na'am wa inna ma huwa zikrul haqiqi wannan shine zikiri na haqiqa wanda ko shiru kai ambatan Allah kake saboda an riga an sa ka a gurin da ka nema Allah ya sa ka a cikin wannan zikirin ka nema an sa ka saboda haka a wajen Allah ko ina ko ni kai kamar a ce allazina hum fi salatihim ka gani allazina hum fi salatihim da'imuna ko su ma ka gan shi a cikin sallah yake saboda an sa shi to ko me kake kai ma a cikin salati wa annabi kake saboda muhabba li ta'zimihi an sa ka ka kuwa natijar ka ba zai zama daidai da wanda yake zikiri wanda shi imaninsa bai kai nan gurin ba hankalinsa bai kai nan gurin ba ba yi nasara kuma an ebo shi an jefa shi a cikin gurin ba aikin ka ne misali neman ilimin ka ne kai ka sani yanzu maganar nake da yawa waɗansu a yau ne za su san cewa ma dama ana roƙon Allah a sa ka a cikin irin wannan haka wani da wannan karatun kuma zai bazu zai fasu sai ƙara gane waɗansu abubuwa kuma to shi ma sai kuma ma'arifa zai ta buɗe masa to Allah Allahumma ja'alna fi ta'zimika Allahumma ja'alna fi ta'zimi rasulika hayatan aqumu biha wa asta'inu biha fi kulli taharrukati wa sukanati ai kokari duk abin da ka samu sai a mai da hankali wajen Allah kuma da ka roki Allah ba ka sanin a wannan lokacin Allah ya karba ko bai karba ba amma dai akan annabi Muhammad Allah ya karba kuma in aka yi maka wannan kai nassin abin da ya ce maka to ai Allah ya karba domin inda Allah ba zai karba ba za a bar ka sani ba balle ka ga girman abu balle ka roƙa an gane ko wannan ma huwa zikirul haqiqi wannan shine zikiri na haqiqa allazi wa gayatul quswa wannan shine isa matuka adina zikiri daga cikin ambato Allahumma arzuquna bi jayyi rasulika Allah ka ce duk wanda ya ji karatun ubangiji Allah ka sanar da shi ka sashi daga cikin wannan kujera wanda bai ji ma Allah ya jiyar da shi jayyi rasulullah kuma Allah ya amfana da mu albarkar sai na rasulullah huwa idza akala al-abd fi shine idan aka aka kama bawa anan akaza an jadi da'iratihi sihi wa wahlihi idan mutum ya sami wannan aka karɓe shi a nan, to motsinka da tunaninka, wahamu da hissinka ga baki ɗaya ka shiga cikin zikirin layi. Ka shiga cikin zikirin layi, an samu da abin da ake so. falaysa fi shu'urihi wa wahmihi wa khayalihi a lokacin babu jinsa wahamunsa hayal dinsa illallah ta'ala sai an sai Allah sai halata zikiri kawai yana tuna Allah a kowane lokaci ma'ana ba za a bari ka yanke gabarin Allah ba a kowane lokaci Allah zai kulla kuna tare eh kowane lokaci kuna tare da Allah eh Allah ka mana wa hadha bidayatul zikr lil muqarrabina to wannan kuma shine matakin farko wannan karatun zai ja mu zai kai mu gurin da za ka gane me ake nufi da maganan sufaye in suka ce komai Allah ne. Irin magana ne haka kawai na shiguri ko kuma magana ne wanda ba ka nan ba kai kake yi ba hali ne yake magana. Hali ne yake magana, amma sai an bi karatun. An gane, ba mujarradin ka ga kaga rubutun a rubuce kawai ba a'a me aka ballo ake tafiya a kai me ake tafiya a kai har ka zo ka gane ka suma sai ka farfado a gaya maka abin da kake kai sumanka da ka suma misali ana fahimta da ka suma ka farfado ya fitar da kai daga musulunci to da ka suma ka ce baka yarda da Allah baka yarda da annabi ba misali in ka farfado ya ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ai ba alƙalami a kanka in kuwa za ka suma ka faɗa abin da ka faɗa ko da ba yi da kyau ka zamo ba komai to akwai akwai kuma wani abu mai kama da haka wanda ko da ka faɗi wani abu shi ma a lokacin ka ce kai ne Allah ba komai ba gane ba in suma ba dole bane sai an daki mutum ya suma daɗi na sumar da mutum bakin ciki na sumar da mutum duka kowane yana sawa idan daɗi ya sumar da kai kace kai ne Allah in aka tashi ce kafiri me yasa ba za ce maka ba saboda saboda babu alƙalami a wannan lokacin kake wannan magana sai ce ku duba dan banza wai shi Allah ne shi yasa ma ya suma wasu ai haka rasu tafi ko da canza ba za a canza ba za a iya hana su ba za a iya hana su ba amma ko ba haka ake nufi ba shine daidai da hadisin manzalan nan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da ya tafi da shi da dabbobi da shi da raƙuminsa a cikin daji ya jefar da shi da ruwansa da abin shansa da abin shansa da abincinsa bai tashi an kara sun haɗu ba sai da ya haƙura ya yarda kawai ya mutu ya kwanta a gindin bishiya yana buɗe ido sai ga dabbar ta da masa sai ce Allahumma anta abdi Allah kai ne babana wa ana rabbuka ni ne kuma ubangijinka kuma ya shi hadisi ne fa akhda li shiddatin farhi saboda tsananin farin ciki kawai sai ya faɗi haka waye ya ce ɗan wuta ne shi waye ya ce an tsine mar me ya yi wanda shari'a ta kama shi to akwai irin wayannan to akwai irin wayannan saboda ma dama in ka zo guri ka rikice kawai ka nemi ka fito a guje aka yi cewa gidan nan bai da kyau a ba bai da kyau bane abin da ke gidan ne ya fi ka ƙarfi ba bai da kyau bane kwakwalwarka ne ba ta yi ɗauka ba shi yasa ka fito a guje wani yana shiga ko ilu ba za ka ji ba ab zai zauna ko aljanu ne a cikin gidan kuma ya masa magana ko shi ya kore su kuma ya fito lafiya kuma gan shi ba gigice ba kwakwalwar ne ba irin taka ba wannan shi ne to wannan shi ne bidayatin zikiri bidaya fa na ambatan Allah lil muqarrabin ga mutanen da suka samu qurbu eh suka samu kusanci da Ubangiji. Wani hayatuhu isa matukansa kun gani, bidayar zikiri kenan ka samu haka a kowane lokaci Allah yana tare da kai baka rabu da Allah ba. Ku lura da wannan. Bidayar zikiri na mukarrabina shi ne nihayen zikiri na mumini. bidayan zikiri kuma na mumini shine manzo Allah yake cewa wala tamutan a uskurullah a'a na'am wala tamutu illa wa lisanika radabun bi zikrillah bidayan wala ta mutu karka yadda ka mutu sai harshen ka ya zama danye da ambatan Allah to yaya harshen ka zai zama danye da ambatan Allah bi ma'ana an taksira zikirin ka yawaita ambatan Allah ka yawaita ambatan Allah la ilaha illallah ai wannan shine bidayan wannan ai ai zikirul lisani ne la ilaha illallah la ilaha illallah ai wannan zikirin shine yake baka zikirin wancan kuma na zuciya idan ka ɗauka ka saba da la ilaha illallah la ilaha illallah a dawo a buge mai mashin ya kwashe ka ko kai ne akan mashin ɗin ka yi accident ka suma don aka zo za ka same kana la ilaha illallah ba ka san kana faɗa ba amma la ilaha illallah za ji kana faɗa amma fa kai kanka ba ka san kana faɗa ba ba ka san kana faɗa ba to wannan la ilaha illallah la ilaha illallah wanda zaka dinga ambata la ilaha illallah ai kaga a lokacin asumi ka san kana yi to ai a lokacin ruhi ya dauka to ruhin nan shine yake kawo ka kujeran muqarrab zikirin Allah da har da zuciya shi yake kawo mutum kuma bidaya na muqarrabai to daga ka zo nan gurin ka shiga cikin wannan tsarin na zikirin to shi kuma abin da zai baka ya ja ka kowane lokaci wa an tafi zikirhi lailan wani harin tarfatan dakka au jalla kowane lokaci kana cikin zikirin Allah ne to nihayasa an yastahrika al-abdu fi ainil jami' jami' an yastahrika al-abdu fi ainil jami' shine mutum bawa ya nemi kansa ya rasa baya sanin yana nan ko baya nan baya sani ku fahimta fa wannan ne hayar ita ce take kawowa mutum ya ce la ilaha illa ana ku fahimta in mutum ya bi abin da nake magana in bai zamo ɗan ta ni gani ba a ya fahimci abin da ake nufi kaga ka fita menene farkon tafiyanka ku ambaci Allah har harshe ku ambaci Allah har harshen kai zamo danye da zikiri ko saniyanta ku ambaci Allah har harshen kai zamo danye da ambatan Allah saniyan harshen ka ya zama danye da ambatan Allah ruhinka ya kama an jefa kana waj'alta azimu fi qulubina hayatan aqumu biha wa asta'inu biha ala zikri ruhi ya karba ruhi kuma ba zai mutu ba to tunda ruhi ba zai mutu ba a kowane hali kana cikin ambatan Allah kenan to tunda ka kai ga wannan to wannan salatin shine bidaya na muqarrabai shine bidaya na mukarrabai shi kuma akwai nihayarsa a bidayar mukarrabai shi kuma bidayarsa nihayarsa shi bawa an yi an yastahalikal abdu fi ainil jami ya daina garin kansa ba zai ga kansa ba an gani waye gariku zai yi niso fi bahar tauhidi cikin kogin tauhidin kadaita Allah idan ya shiga cikin kogin tauhidi na ubangiji kaga ne ake nufi da tauhidi wahidillah ka kadaita Allah wahidillah ka kadaita Allah to kogin tauhidin Allah akwai wani ne to me za ka gani illa huwa illallah to saboda haka harshen ka in ya fito a nan gurin me zai fada tauhidin kawai za a ji ka kana fada tauhidin za a ji ka kana fada wannan shi ne in aka koma bidaya za ka gana hutar da mutum akwai mutumin da in ya zo mutuwa sai an zo ana ce masa ka ce la ilaha illallah ba kuma cewa da ai ka ce ba a'a za a zo ne a dinga cewa la ilaha illallah saboda ruhin ya dauka saboda shi din baya nan a lokacin ruhi ne za ta yi amfani shine la ilaha illallah abin da aka ce ba ka ce wani ka ce la ilaha illallah ba ba haka ake faɗa ba a'a la ilaha illallah na dinga faɗa a gaban shi domin zai iya yiwa ka ce masa wani ka ce la ilaha illallah yayi daidai da lokacin idonsa a buɗe yake suna magana da shaidan shi kuma yana cewa ka ce annabi isa dan Allah ne sai ce maka ba zan faɗa ba idan ya ce ba ba zan faɗa ba kai kana nufin ya ce na la ilaha illallah ka ne ba zai faɗa ba ko na abin da baka gani ko ana ganewa saboda haka wa la ilaha illallah za a dinga faɗa la ilaha illallah saboda kar ku shiga ɗimuwa ya amsa cewa ba zai yarda da na shaidan bane kai kuma kai tsammani ya ce ba zai ce la ilaha illallah bane kuma a ɗauke shi ta ce ya mutu kafiri a gaban ku kun faɗa yaƙi ana fahimta to addini yana da tsefe abu musamman sufanci kowane abu zai tsaye shi kai shi muhallin da ya cancanta ya je shi ashe kaga a nan gurin waye gari ku fi baharin tauhidi zai shiga cikin kogin tauhidi wa laysa fil jami'i awalimi hissan anan dukkan alam babu wani motsi babu abin da zaka riska babu wani zauki babu wani fahimta babu abin da zaka gani babu wani hayani babu wani abin da ka ɗebe kewa da shi babu wajen da ka zauna babu abin da zaka mulahaza wal mahabbatu wat ta'wil ko soyayya ko wal itimadan babu abin da aka dogara illa Allah ta'ala Allah kawai kake gani cikin dukkan wannan taruka ce komi ba abin da zaka gan shi illa Allah Allah kawai zaka gani saboda haka ka kare a komai babu komai babu wani motsi babu zauki babu hali babu hissi babu fahamu babu zau babu komai illa Allah Allah ne, kamar yadda kake shiga kogin baccin nan na istigirak finnauni, bacci mai nauyin nan wanda ba abin da kake gani sai abin da kake gani. Haka ne, ba abin da kake gani sai abin da kake gani, domin kai ka san abin da kake ganin. Kuma in ka fito ba za ka iya faɗansa ba. kawai ka ce baccin nan ya maka nauyi kana kawai ga kanan ne kwakwa abin da mutum zai iya ganewa babu komai sai abin da ke gudu to haka nan wannan ne na shiga hadarar rabul izzati shi ma babu komai illa rabul izzati to a wannan gurin fi mahawil gairi wa gairi ya ce a lokacin ba shi ba duniya ba lahira mahawil gairi walgairi ya ce in aka faɗa maka a ce la duniyan wala akhiratan illa rabbu rabbu duniya wa rabbul akhira abin da kawai za a gani kenan babu abin da gani sai rabbu duniya wa rabbul akhirati a wannan maidan wa fi hadal maidan a wannan fagen yanmahi zakiru wa zikiru anan ne ake shafe zakiru kai da zaka ambatan a shafe zikiru a shafe ambatan wai siru fi halatin na an gane wai siru zai zama fi halatin a cikin wani hali an launa daka da zai yi magana a wannan halin laƙala zai ce an Allahu ni ne Allah da zai yi magana a wannan halin laƙala da zai ce anallahu ni ne Allah la ilaha illa ana wahadi babu wani sai ni kadai saboda bahar tauhidi ne wannan ne wahadiyawa da izala suke cewa ‘yan dariga suna cewa su ne Allah an bi ka'idan maganar su ko an ɗauki zallan abin da ake so a yi sharhan a kai. In kuma sun bi, sun fahimci maganar da aka faɗan hakan ne, sai a koma karatun zama shari da da da zama hashari lokacin da suka yi- suka buga da shi da Muhammad al-Ghazali akan tauhidi yace idan kai bacci na hankalinka yake ko zai gaya masa yanzu ina ilimin ka yake a jikinka ina hankalin ka yake a jikinka waye zai gaya mana to saboda haka baka da hankali kenan za ka ce kana da shi in kana da shi nuna mana to akwai irin wayannan ashe logical in mutum yana son ya gane gaskiya sai duba akwai waɗansu abubuwa masu kama da wannan in ya kore to akwai waɗansu abubuwa kuma masu kama da wannan wanda zai ba da isbati idan ka gane akwai wannan tana gan za ka yi hankali za ka gane cewa wannan iliminka ne bai kai ba shi yasa baka gane ba wannan kuma suka ci ka ilimi su kuma hankalinsu ya kai nan gurin sun yi idrakin abin da ake nufi sun yi magana a gurin na faɗa shekara tara bayanan ko ya kai kusan tara na nemi in san wani abu akan salatul fati da aka tashi buɗa mun tun ina cikin hankali ina ganewa na roƙi Allah ba kaɗan ba saboda in san me yi na roƙi Allah ba kaɗan ba saboda ina son in san menene ne saboda rikita-rikitan yana yawa to kamata ya yi tun da dai muna da kofar da za mu iya sanin abu a wajen Allah to ya kamata kuma a nemi sani ai ko aboki kake so budurwa kana neman ta kana son ka gane da gaske tana son ko ko ba ta son ka ko ka yi addu'a da kanka ko ka je wajen malamai a maka addu'a dan a gane da kai ko ba haka bane to yaya son manzo Allah yaya kuma abin da kake son ka rike shi kai ka wajen Allah shi ne cancanta ma ka nemi sanin yaya abin yake don ka tafi da shi din kenan ya halatta a yi to da na yi tun ana nuna min martaban abin ina ganewa sai na kai wani guri ko da ba zan iya ma fahimtar me ba saboda fadin shi sai na gane waɗansu abu guda uku guda biyu akwai shemu abubakar mijin yawa shine yana daga cikin malaman shehananmu na Kano, shi Malam Tijjani Shehu Sani Kafanga domin shi ne halifan Shehu Malam Salga. Bayan Shehu Malam Salga ya koma ga Allah, ya yi wani littafi Sulamu Diraya wa Miftah Babul Wulaya. Sai ka waɗansu maratib guda biyar akan Salatul Fati. Da ya kawo su ya ajiye su sai ce ta kowane gaba ga abin da za ka karanta ga kwanakin da za ka karanta in ka karanta ga irin fatayin da Allah zai nuna maka idan ka gama wannan kwanakin ga wannan kwanakin ga wannan kwanakin ga wannan kwanakin har martaba biyar ce daga nan kuma sai ya buɗa maka Allah kwana ɗari da hamsin da wani abu ne da yi aikin yake kwana ɗari da hamsin da wani abu ne to Allah ya bani dama ina jin sai da na maimaita shi so biyar ina jin sa ni ni kwana ɗari da hamsin da in sake ɗaukan sa ni kwana ɗari da hamsin da sai da na yi so biyar don na son in gane menene a ciki sai ya ce a ciki guda goma ne ya ba da kyautan biyar amma biyar ba zai iya magana a kai ba sai na ajiye amma wannan biyar din ya ba da kyauta saboda manzo Allah saboda masu neman tafiya su zo su lamu diraya wa mibtahu babul wilaya da ya kawo wannan to akwai zai zo yana magana in kana son abokananka su zamo salihai to za ka karanta salatul fati adadin ka ce a bayar wa sahaban annabi Muhammadu in kana son kabarin ka ya budu akwai adadin da karanta in kana son kaza ga kaza in kana son kaza ga kaza haka ya kawo kamar kusan guda goma sha ya aji har tausiul kabari ko meye gashi nan salatul fatih ne kuma amma amma za ka tafi ne da Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulika wa ala ali haqa qadarin jidar lazim shine na karshen to shine kujeran karshen ina kawo ne ala wajhil misali sai na ga abin da na gani a wahinnan din aka ce kuma duk da haka ba a kai ba akwai waɗansu abubuwa a ɓoye sai na duba rimahu na shi umarul fuci sai ce zai yi magana a kan salatul fati a hadara guda uku sai ɗaya sai na biyu na uku sai ce alƙalamin sai a kare ma'ana ban fahimci alƙalamin ya kare ba sai a wannan shekara tara bayan sai na gane gurin ba abin da za ka iya rubutawa ne balle ka faɗa wa mutane ba abin da za ka iya rubutawa balle ka faɗa wa mutane ka ga alƙalami dole ya kari to ta ina za ka fara me za ka ce an fahimci maganar to wannan yana daga cikin abin da in kana tafiya a Allah saboda faɗin Allah faɗin manzo Allah to ba za ka iya gane komai ba ma dama gurare da yawa sai dai ka yi sufuci kai shiru to irin wannan ne in ka shiga wannan mizanin ba ka saka da wani abu illa an yi mahiku mutum kawai zai kare ne kawai zai ga babu wani abu sai abin kawai abin da ya gani a gurin kawai Allah ko manzo Allah eh gwargwaron halin da ka shiga har shehu tijani in ka shiga hadaran haka za ka gani dan baka yi shiga gane ba kwakwalwanka ba za ta yi idraki ba saboda la yudriku dariku al asabiqu wal lahiqu wanda suka yi gaba ba su isa sun gane ba wanda zo baya ma ba za su gane ba saboda mawazin din an sa su tun daga farko akwai gurin da hankali ba shi da hannu a kai shi za ka in aka yi magana su ce lama da halali da akali fiya hankali ba da shi ba da kofa balle ya shiga zai lallabo ya zo dai a yi ya yi sore zai ga wani abu ya gane akwai wani abu a gurin amma me ba da hankali ba zai iya ganewa ba saboda haka lama da halali da akali fiya babu hankali a ciki yanzu lokacin da ka zo ana irin wannan maganar ba maganan hankali ba ne an fita daga hissi an fita daga zauki an fita daga wahamu an fita daga ko menene babu shi duk kayan aikin da zai tabbatar maka a tabbatar maka da abu to yanzu babu shi amma kuma aikin ka ya kai gana watakila an ji ni ko na yi hira Allah ba mu fahimta to anan in mutum zai magana zai ce ana la ila illa ana wahadi idan wannan ya baka wahala in muka koma baya menene bidayen shiga musulunci ne la ilaha illallah to la ilaha illallah da Allah me me fasaransa kai me fasaran la ilaha illallah da Hausa ba abin bautawa da gaske sai Allah Musa mai fasar la ilaha illallah babu sarki sai Allah har sarkin Kano bayana me ma'anar fasar la ilaha illallah da Hausa biyu kai me ma'anar to wannan misali mukarrata da Hausa kenan duk muna cewa babu sarki babu sarki babu sarki babu sarki kuma ga sarakuna muna gani kun fahimci abin da ke nufi ga sarakuna da muke gani in ba su kai shi ba kenan akwai ba su kai shi ba daban babu daban an fahimta a hausa in mun ce la ilaha illallah babu sarki sai Allah la ma'budu bil haqqi abin da ya fara faɗa babu abin bautawa da gaskiya illallah me ma'anan abada me ma'anan abada aiki ne ai abada kaga kowanne hanya duk wurin da kaga ana tafiya kaga guri ya yi kyau wannan gurin sunan shi abada domin aiki aka masa ya zama haka abadan ko me ka gani a larabci in aka ce abada an masa aiki an hore shi ya horo saboda haka za kira shi abada la ma'budu bil haqqi kaga la ilaha babu wani ilahu illallahu la ahadan illallah la mawjudan illallah la ma'budan illallah in kace la ilaha illallah la mawjudan illallah babu wani samamme sai Allah to da Allah waye samamme ana abin da ake nufi samamme bidaya nihaya yana nan kai kuma bidayan ka ga kanan nihayan ka baka nan saboda haka kai samamme ne kai ba samamme bane kuma samamme ne to ashe a muhallin da za a yi magana in aka zo ana magana daga la ilaha illallah za fara ka da mutum kawai ai duk wani ma'arifa da ke akan la ilaha illallah shine bayar tauhid la ilaha illallah ai la ilaha illallah shine tauhidin la mawjudan illallah babu wani abin da yake samamme ko akwai kullu shay'in illa to aka wani mana magana babu to in ka ɗauka sai ka uka ci kuma la ilaha illa anta la ilaha illa anta babu wani la ilaha illa anta kaga wancan me kai magana kai la ilaha illallahu ne wannan kuma la ilaha illa anta kenan ka fita daga wancan matakin ka fara ganin shi babu wani sai kai kaiwa wanda ba ganin nan da ido ko ina kenan yana nan domin la ilaha illa anta ko akwai garin da shi in ka je gurin da kake cewa la ilaha illa anta kamar dutsen duri sina'a ko kan ka je makka ko ka je madina anan ne zaka ce la ilaha illa anta ko kuma a ko'ina za ka ce la'ila illa'anta don ka ce la'ila illa'anta a ko'ina to da wa kake matsayin ne ka ko kuma da gaske a tun da gaske ne da wa kake magana to yana yana a yana kun gani to kaga a nan ashe kana cikin wani shi'uri ne wanda ya bambanta da la ilaha illallah to kaga kace innani ana Allah kuma la ilaha illa ana fa'budni shi kuma yaya an hada wancan da wannan to la ilaha illa anta la ilaha illallah sun hadu waje ɗaya ne innani ana Allah la ilaha illa ana idan na zo na ce inna ni ana lahu haka kawai na tsaya sunan kawa a faɗa kawai ta izala kabari ko ba ka bane to amma shin in ka karanta ɗaha ya za ka yi ɗaha ma zanna alaika alquran li tashka illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahman al-arsh law kaje za ka ya ce me إنني أنا الله كما لا إله إلا أنا in ka zo nan to kana ɗauka ne a babin hikaya ko aro kai to ake magana kai ne kaiwa Allahu an daga kulli shay'in Allah huwa an daga kulli shayin kuma gashi nan wanda yake komi din kai ka zo ka karanta ka faɗa wa mutane kai ma hakan to ash ba za a samu malaman gyara su gaya maka in ka faɗa kaza a kujera kaza da kenan kaza a kujera kaza in aka ce komi ɗaya ne akwai wanda ya sai karanta alkurani bai zama arni ba ba haka bane ashe ashe ana buƙatan kowanne aka zo a samu madarij madakal makaraj da shi za ka iya warware abubuwa Allah ya fahimtar da mu ina ganin an gane a nan gurin dole za ka to ga- ku koma baya mariban haka yake duk lokacin da manzo Allah ga shi ga Allah in ka zo sallah ba sai ka narke kai ma ka zama haka shi yasa a qarau ma yakunu al-abdu li rabbi me sunan sallah ne me sunan sallah shikenan munajati tsakanin waye da waye waye bawan A'a. waye bawan an kace Muhammad Rasulullahi wannan kokoli ne amma kai ne bawan ai annabi ne yake maka sallan ku very good to lokacin da zaka yi sallah a halin da zaka yi sallah abdu ne ma rabbu la la, bismillah abdu ma rabbu bawa ne tsakanin shi da ubangijinsa to amma shigar rigan annabi Muhammad da kake yi kenan ina ne ba annabin almusalli munaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ne fa alai an ya ta'ahabu eh fa alai an ya ta'ahabu ya kamata yayi tattali kafin su gana da Allah tattalin nan kuwa ya san ilimin ganawa da Allah ya san ganawa da Allah bashi ba ya yi tattalin ganawa da Allah ya san kuma yadda zai gana da Allah tattalin shine kana yin sallan ka san abin da kake ko dungura kake a matsayin sallah in ka zo Allahu akbar ka shiga munajatin kenan za ku fara magana ne alhamdulillahi rabbil alamin wa yake faɗan alhamdulillahi rabbil alamin Ab- wa yake gode ma to me Allah zai ce masa hamadani abdi bawa na ya gode mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni kaga yana fada Allah yana fada yana har gairul magdud alaihim wa rabbali har duk suran zaka ja duk magana da kake kuna magana ne da rabbul izzati lokacin da kai sujudi sai ka ce aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajidun lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangiji lokacin da ya sujada shine wasjud wa qatarif kai sujada ka ƙara kusantowa kusa da ni ta lokacin ce to azzamahu saboda babu gurin da a tsaye da ruku'u bai kai sujada a ƙasa ba saboda sujada ƙasa ka nuna ƙasƙancin ka ya kai minha halaknakum wa fiha wa fiha wa minha nakhrujukum taratan ukhra fadawa ƙasan shine asalin ka duk abin da ka faɗan ka ce eh gaskiya ni fa ba komai din bane ka gani shine ma'ana kowa ne yi sallah ya san haka saboda haka sallah yake ko tsalle shi yasa ka kawo muhabban manzo Allah ka yi ta'alliki da shi babu abin da ya kai shi kar a je ma a fara maka bincike kai a tunaninka kana ganin ka san abin da kake baka san komai ba to daga nan kana idarwa bayan sujudi ka gama komai me kake cewa attahiyatu lillah gaishe gaishen nan da nayi da duk abin da na faɗa cikin sallah lillahi azzakiyatu at-tayyibatu salawatu iya maganan annabi Muhammad kenan iya maganan abdu kenan wa zai karba a gaba to me zai ce to ai kowa da ya zo assalamu alaika wani riga ka zo da shi gaban Allah annabi Muhammadu haka abin yake shine abdu da rabb shine kuma ko ina duk gunda mutum yake annabi Muhammadu ne a gurin duk gunda bawa yake annabi Muhammadu ne shi yasa ruhin ya bambanta gida biyu da ruhul kafiru da ruhul mumin watakila an gane ko an ji ban sani ba kaga nan ka koma kaga daidai yake da ingira ke fi bahar tauhidi saboda haka in ka koma ka ga shin waye yake bautawa Allah annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu ne kai ne ka iya balle kai saboda ka babu shi yasa Allah yake cewa subhanallazi asara wa innahu lamma qama to annabi Muhammad ne yake baya wa Allah haƙƙin da ya cancanta kowa bugawa yake yi kawai bugawa yake yi haka abubuwan suke Allah ka ce make mu kaga li istihlaki fi dari tauhidi mutum ya riga ya halaka istihlak anan halaka na karewa baka na mundamisun mahawiyun an shafe ka fi dari tauhidi wa hadi martabatun wannan martaba ne fi maratib akhirin zikiri shine karshen zikiri saboda babu zakiru babu maskuri sai dai zikirin ne kawai saboda haka in aka ce akwai zikiri to ai akwai wanda ya zikiri kenan to a nan gurin kuma an kare illa zikiru kawai wa martabatul akhira to a nan ne gurin da zaka ji wannan magana take fita wa sahibuha ma'abucin haka samitun zaka same shi shiru ne ba ya cewa komai jamidin kuma ya zamo daskararre la ya zikar wa la ya taharraku ba zai magana ba zai motsi ba an gane ba zai magana ba wa taral jibalu tahsibuhum janiyatun wa yatamurru to suna Allah allati atqana kulli shay'in kowane abu a cikin sufanci wallahi yana cikin alqur'ani da hadisin annabi Muhammad Allahumma kawai man jahila jahila baka sani ba baka sani ba kawai wai la ya shiru bi qawlihi nan ne yake maka nuni da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man arafa Allah wanda ya san Allah kullu lisani a dukkan harshen Allah ka san Allah a dukkan harshen Allah saboda haka ka san Allah da la ilaha illallah ka san Allah da la ilaha illa anta ka san Allah da la ilaha illa ana innani ana Allah ka san Allah a wannan kujeran ka san Allah a wancan kujeran ka san Allah a wancan kujeran ko dai kawai ka sani idan ka sani ka ce sauran jahilai ne ya za ka yi da kuma Allah da ya magana a kowane harshen an ji an gane to wafiya ya kulu sha'iru zai fito maka da shi a nan ne mawaƙi ke cewa ma in zakartuka illa hamma yal'anani sara wa zikiri wa fikiri inda zikiraka ma in zakartuka ban ambace ka ba illa hamma yal'anani sai bakin ciki yana tsine min cikin lamarina sirri wa zikiri wa fikiri inda zikiraka saboda ya zan yin ambace ka ta ina zan ambace ka wani akhiru zikir kenan kun fahimta a gurin kana kujeran samitun jamidun kenan ya zan yin ambace ka ai in nayi haka to hammu yal'ana ne ya ce sha sha sha sakari yana ana ganin kamar ya gane Allah ashe bai gane Allah ba saboda sirri wa zikiri da sirri na da zikirinka da fikirin inda zikiraka a yana cikin zikirinka ba bi ma'ana na narki ba na nan to me zan yi ai wanda yake nan ne yake ambato to in baka nan wa zaka ambata babu hatta kana raqiban minku yatahafbi iyaka wai haka wastalkiri iyaka hatta kana raqibu har raqibu yake cewa minka daga gare ka ne ya hatifu bi yana mun magana ninka kai ne kake zikirin nan iyaka na hane ka wai haka kai tanka what is car da tunani iyaka kai tanka bi mana nan gurin ba abin da za a faɗa saboda ka illa sukut ja kawai fa ja'al shuhudaka tilluqu yaka tazkar tazkiratan wala haqqu tazkaru iyaka iyaka ka gani fa ja'al shuhudika ka kasance shuhudi abin da ake nufi da shuhudi halin da muke ciki nan to ka sanya shuhudinka yanzu dukan mu nan waye yadda Allah yana kallon shi to ta ina yake kallon ka shuhudi shuhuri ne ba gani na ido ba ne ba gani na ido ba kamar Allah yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana magana akan wata ko wa man shaida minkum shahara falyasumhu kar kai zaton wa man ra'ani to da yawa shuhudi waɗansu suna ɗaukan shiruya ne na ido shi ido magmum ne shuhudi kuwa in kana gurin kaji an ce an gani shine shuhudi an gani to an gani kai ka gani amma an ce ka yadda wa man shahida min kuma shara ba wa man ra'a bane to irin wa'annan larabcin dole sai ka bambance su tukuna kafin ka tafi a matakiyan da ake bukata kai idrakin abin da ake son ka gane an gane shuhudi kenan tun lukuyaka a gamuwanka da shi taskiratun ya isa maka wal haqqu taskaru shi kuma ubangiji ambatan shi iyaka iyaka na hane ka na hane ka don ba za ka iya ba amma taral haq kan la hat shawahidahu shin baka ga ubangiji ya ya bayyana shawahid dinsa bane alamomi fawasilul kulli min ma'anahu ma'anaka komi sai ya taru komi ya haɗu min ma'anahu in ka zo kana neman gane shi ma'ana ka kai za ka gane kanka a gurin kuma yare ne na sufanci amma ya fassaranta maka wannan maganar da muka yi to idan mutum ya zo ya ɗauki wannan yana tafiya sai ce kaji kafirci kaji kafirci shi ba abin da ya fi masa sauki sai ya zo na mutum da kafirci amma ka bai san karatu ba bai san karatun ba la'an tuqaddima zikira fi jami'i martabatihi da zaka gabatar da zikiri ta kowane martabarsa kana wasilatin ila wusuli ila hadhihi martabati zaka ya jawo ka ne kana wusulan zaka ga ya jawo ka ne ila hadhihi martabati ka dauki la ilaha illallah ka dauki la ilaha illa anta ka dauki innani ana allah duk zaka ya jawo ka ne zuwa hadhihi martaba fa iza wasalaha daga ka zo gurin in kada zikir min aslihi shikenan an yanke zikirin daga asalinsa wa sara zakiran ala kulli ahyanihi sai zamo shi kansa mai ambatan Allah ne a kowane lokacin sa istawa nawmu huwa yaqazatu kana bacci ne ko idan ka fili ne kaga allazina hum fi salatihim da'imuna ya shigo a kowane lokaci shine waja'al ta'zimuhu fi qulubina hayatan aqum biha wa asta'inu biha ala zikrihi wa zikir rabbih idan aka manna maka wannan shike ne ce je ka baka da zunubi numfashinka kowane ɗaya yana fitowa ne a cikin zikirin Allah kana sune kana bayyane kayi baka yi ba Allah ya ce maka kayi to abin da ake bukata kenan idan ka kawo wannan muhallin to shikenan ka zamo daga zakirun Allah kasiran kenan shine martaban kokoli a cikin abbatan Allah. An gane? Allah ya gane da mu. Wa hudurihi wa gaibatihi kana nan ne kurukuru ko kasuma wasta wal amru inda hukumi ya daidaita a kana ma al halik am kana wahdahu yana cikin jama'a ne ko shi kadai ne komi na shi ya daidaita wa sahibu hadal hal wanda ke wannan halin lawiyita ma fi makane da za a tara shi a wani guri ma a jami'il halki da dukkan halitta wa aksarun labda wa sahaba a kawo a dinka ko yanzu misali muna la ilaha illallah la ilaha illallah la a kawo mai kalangu nan a kawo mai goge da ya kewaye mu a kawo masu bandirai a kome a kawo su za su iya kawo da mu a kai ba za mu ji su ba la ilaha illallah muke ji sai dai sabon kamu shine can ya ji kiɗa yanzu ya dawo can ya ji kiɗa yanzu ya dawo amma wanda yake kan la ila illallahunsa wanda ya tafi ya tafi ba zai dawo ba amma sabon kamu ba zai iya ba ba zai iya ba ko zai iya ba zai iya ba saboda bai hore jikin ba ruhin bai karbi aikin ba amma daga ruhi shine ambatan Allah uskurullaha uskurullaha wala wala tamutanna illa bilisanika radabun radabun da zikir la bi ma'ana ina ce radabun a jikin mutum ina ne ya bushe saboda haka komai yana karban abu kenan ko to ai radabun da zikir la ko ina ya karba zikirin Allah kenan saboda ya san sahibul hal wa sahibul makami ya riga ya hori kansa da yawan ambaton Allah saboda haka ambaton Allah ya shiga ko'ina jikinsa zai dauki abin da ake nufi lam ya'lam min shidadihim shay'an ka gani ko ba zai ji maganar su ba kwanan nake magana Sho Maman Bello ya dawo daga yakin alƙalawa ana bin shi da irin gauji irin na na na mayaka sai waɗansu sun ji ƙaran abin daga nesa ya suka ce kaji wai shi ne wai wali gashi kuma da kira yake ji shi tafiyar ta kai ta mil uku ko fiye da haka da ya iso garin sai ya tsaya sai ya ce musu abin da kuke faɗa kun ce inda ni waliyi ne da gaske abi ne ana kiɗa ya ce ku kuke jin shi kiɗa ni abin da nake ji bugun da ake yi an ta'abdulla ta ta'ajjab la ta takabbar ko kuma kiɗa kuke jin shi mujarradin sa sai na ce muku har yanzu tsakanin mu da izala idan muka zo muna zikiri ba ihu suke cewa muke yi ba su ihu suke ji mu kuma mun san abin da muke yi saboda haka ji din ba iri ɗaya ba ne mu yadda muka halakar da kanmu cikin abin an ba mu ji amma su wani ma zai tashi ne ka bata mara rai ka kira Allah da ƙarfi ka bata man rai saboda haka kana ihun banza kawai mu kuma mu ba ihu muke ba wani saboda daɗin sa har kuka yake yi saboda yadda yake jin ala bi zikirin lahi ta dama innal qulubu zuciya tana natsuwa a wannan lokacin amma shi kuma iya gaskiyar su kenan saboda bai aikin ba saboda bai aikin ba sai ka ce sai ka daidaita jin wannan da wannan ba zai yi ba saboda haka ba gaskiya ba ne wanda yake na gaskiyan shi ne yadda yake kenan za ka isar da shi kaga ba zai ji lam ya alau min khidabihim shay ba abin da zai ji daga duk abin da suke yi wala yasma'u fi khidabihim ba zai ji ba illa khidabul haqqi subhanahu wata'ala kaga abin nan faɗa muku maganan Allah kawai zai dinga ji a gurin kaga kida ne amma yake jin anta antal abdu la ta ta'ajjab la ta takabbar kai bawa ne ba komai bane karka yi karka yi zaton ana ziga ka yanzu ga shi nan ga misali ma yana fitowa muna zuwa daurin aure a kotan siyar bawa in ka zo gangan da ka je la ila illa la la ila me yake bada ni dai muka gamu abin da suke ko da wani waka suke in ni na zo gurin to abin da suke bugawa saboda wai nayi kama da siffan masu la ilaha illallah shi yasa kowane lokaci na zo in suka sun kai haka ne kuma zan ciro kuɗi in basu in ba da kuɗi wanda yake guri da kuɗin ce basu kaza saboda shaida gangan ma ya san cewa ni ahlu la ilaha illallah ne ta haka ne za su je wajen ɗan ya zala su masa la ilaha illallah ai yana yana suna koran su kenan filin ba zai yiwu ba saboda wai su ba ahalin hakan ba ne ni na ce su yi an koro su ne su yi to lisan kenan to haka abubuwan yake wa fi haza kila akan haka ne aka ce bi zikirin lahi tazdadu zunubu wa tanqanisul basair wal qulubu wannan wani gun kuma cewa sara'ir wal qulubu bi zikirin lahi a wannan kujeran idan ka zo ka ce zaka ambaci Allah tazdadu zunubu sai zunubin ka ya karu watan tanisul basair wal qulubu zuciyarka ta shafe ka kare baka san komai ba saboda wannan gurin kai ne maskurun bi zikr la tazdadu dhunubu an ce ala bi zikr la tatmainnu alqulubu nan kuma ka zo ka ce bi zikr la tazdadu dhunubu kaji ko za a ce izala ya ce kafirci zalla kafirci zalla kalman kenan shine jawahirul ma'anin ya ba su wahala bi zikirin lahi tazdadu zunubu yawan zikirin Allah yana ƙara zunubi wa tantamisul basairu kuma a shafe basiranka wal qulubu zuciyarka ta zama makauniya fasarar larabcin kenan to amma haka ake nufi a wani mahalli ake magana idan har sai ka tuna Allah dama ai uzkurullah bi zikrillah in za ka tuna Allah dama ka mance da Allah har sai ka tuna da shi sai wannan zunubi ne shine ma'anar sufanci yana ka mance da shi yanzu za ka tuna kamar a ce zurtu zurtu zurtun nabiyya a wajen sufanci kuskure na ziyarci annabi mata sararta huwa ta zurta hu yaushe ka rabu da shi har zaka je ziyararsa shine amsa bi ma'ana kunta ma'ahu da'iman to yaushe zaka je ziyarar shi yasa maliku yake cewa kuriha malikun an yuqalu al-insani zurtun nabiyya maliku ya ki mutum ya ce ya ziyarci annabi bai san annabin ba ta yi dama gashi nan suna tare to ya je ina ya je aka ce a'a ai maliku ya yi magana ne saboda azzairu hayr min mazuri wanda ya yi ziyara ya fi wanda aka ziyarta domin ai kana zaune ne aka zo maka wanda ya zo makan ya fi ka to aka ce a kansa maliku yake magana to maliku kuma sufi ne domin almajirin ibn munkadari to irin wa'annan abubuwan haka yake kaga bizkar la tazdadu zunubu wa tantanisul basair wal qulubu wa shamsu zati laysa laha gurubu to in ranan Allah baya faduwa to wani lokaci ne baka gan shi ba ashe ko ina ko wani lokaci ranan Allah yana nan saboda haka to ashe ya kamata a ce kullum kuna tare da rana shine ma'ana wa hadi nihayatul maratib zikri wannan shine karshen martaba zikiri wani za ji alahu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azizi saboda haka ubangiji sanya wa akhirul maratibi a qur'anin ma qala subhanahu wa ta'ala innal muslimina na ce shine bidaya wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ko ila qawli wadh-dhakirina Allah kaseeran wadh-dhakirati ne yace a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran akwai wanda yake kaman sa akwai sa'ini akwai kanici akwai ka'ini akwai ko maratib tara ne maratib tara ne to akwai wanda ya kai wannan gurin in ban da ahalu tariqa su ne fatilkal ayatu wannan ayan fiha rutubun akwai martaba na subhanahu wata'ala maratibu ahalul imani martaba ne na ahalul imani ba islamu ba eh fallati ba'da al-ukhra wanda take bayan wata hiya alamin ha haka ne ko musulmi da mumini wa yake gaba to mumini haka da ya jera kowanne wanda take bi na bayan tana na gaban yana gaba da wannan haka Allah ya jera to ƙarshen matsayin kuwa wadhakirin Allah kasiran wadhakirati ne addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima shi yasa waliyai in suka gane junansu in aka zo an yi magana da shehu ɗayar da shehi namu lokacin rikicin isiyaka rayu sai shehi ya ce wa shehu ɗayar ya ce kwana biyu baka zo ka bani hadiya ba yau sai ka bani naira dubu ya ce shehi ɗayar ya ce yau sai ka bani naira dubu ya ce kuma ba kuɗi hannunsa sai ce ai kuma sai ka bani shehi sai ce wallahi ya fito ba kuɗi a cikinsu sai ya ce wa hadi kai akwai kuɗi a hannunka sai ya ce babu sai shi ya ce to amin salatul fati ɗaya kasan salatul fati ɗaya wajen mai salati shi salati daga ranan da ka fara ana eh duk ranan daga ranan da ka fara yin salati wa annabi ake aunawa duk ranan da kai ana haɗawa da farko ne halinka haka shi ke. to shi yasa su ba za ka cince kamar salati goma ba kai ba baka san salatin bane daya in ka dubi wanda yake yi sai ka duba shekarun da ya fara ta do an nan nade maka an baka ɗayansa yanda abin yake tafiya kenan to wanda suka san abin haka suke eh haka suke to abubuwan yana dai da wahala sai dai a hankali Allah zai ganar Allah fahimta da mu wa zikirin zikiri fi akhiriha ka gani ambatan ambato shi na ƙarshe laisa martabatan fauka akwai wani martaba sama da wa zakirin la kasira babu wayya martabatul lazi zakarnaha shi muke magana wa hadhihi martabatu wannan martaba allati yashiru ila fi salati bi qawli shine muke magana as-sa'in bi ala zikrihi wa zikr rabbihi anan da mu tsaya Allah ka taimake mu. Yau magana ɗaya ce, iya magana ne kawai karatun na awa ɗaya ɗauka. A kan waja'al ta'azimi zikirka fi kulubina, waja'al ta'azimi fi kulubina. Allah Allah ka mana. To kowane abu nukudat nukudat in ka ɗauke shi shi zai bayar. Ba sani ba, Allah Allah kai dare da mu albarka annabi Allah ba mu sa Allah ya datar da mu Allah ya kara mana kusanci da manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaq ناصر لك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العزيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما جئ إليك يا واهل يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة